shi kuma annabi yana kwance a gida Allah ya masa rasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ba sallah suka tare za su yi ba ba wa'azi ake ba ba karatu ake ba kaurin kowa in ya taho kawai sai ya zo masallaci ya zauna kawai da ya zo ya ga yadda yanayin mutanen yake to shi ma bai iya musu magana ba kawai sai ya wuce hatta dakhala ala aisha sai da ya shiga wajen matarsa na na aisha a yayyarsa na na aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam fatayammama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhsha sai ya nufaci inda annabi yake directly ga mun faɗa a ɗakin na na aisha ya rasu da haka da sai na bakar ya zo sai ya wuce wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tarar da shi muhsha muhsha mughatta yana lullube yana rufe babu rai bi saubi hibara wannan sunan irin tufafin da ya lullube kansa da shi ke da wani tufafi ne da ake yinsa a ƙasar yaman saubi hibara tufafi ne da ake a ƙasar yaman to da shi annabi ya lullube kan shi kuma allah ya masa rasuwa yana zuwa fa kashafa an wajhihi sai ya buɗe fuskar annabi shi ne mutum na farko da ya fara buɗe fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu ya tabbatar rasuwar ce dama abu na farko da ake fara yi a gane mutum ya rasu akan duba fuskarsa a ga yaya yake ثم أكب عليه فقبله kawai sai ya kifu a kansa ya sunkuya kawai sai ya sumbanci annabi sallallahu alaihi wasallama wa baka kurin sai ya fashe da kuka ya kasa mallakar kansa sai kuka ya zo masa ya ga yau ga annabi ne alaihi salatu wasalam yana kwance ba shi da rai ya sumbance shi tsakanin goshinsa da hancinsa a nan ya sumbance shi a wata riwaya ya ce tibta hayyan wa maitan ya rasulallah ƙanshi kake yi kana raye ƙanshi kake yi kamar duniya ma ya rasulallah Allah ba zai taɓa rubuta maka mutuwa guda biyu ba mutuwan nan ƙwaya ɗaya ce mutuwar da Allah ya rubuta maka ƙwaya ɗaya ce haƙiƙa ka yi ta yau yana magana daga shi sai annabi a lokacin yake faɗa wa kansa haka sun maƙala bi abi an wa ummi fansakka babana da mamana Allah ba zai haɗa maka mautatai ne mutuwa guda biyu ba wannan raddi ne ga waɗanda suke cewa ai Allah zai daɗa tayar da annabi kafin tashin kiyama san akwai masu cewa Allah zai daɗa tashin annabi sallallahu alaihi wasallama sayahya zai daɗa rayuwa kafin Allah tashi alkiyama ya yanke hannayen ko kafafun wasu mutane masu laifi ya yi haddi ma wasu to kaga idan har annabi zai daɗa rayuwa kenan zai daɗa wata mutuwar kenan to da abubakar ya ce allah bai zai haɗa maka mutuwa biyu ba to kaga yana ƙaryata wannan maganar da ake cewa annabi zai daɗa tashi kafin allah ta da kiyama ya yi haddi wasu sunan maganar ba haka take ba mutuwa kwaya ɗaya ce tun wannan mutuwar da annabi ya yi ta to ba zai sake yin wata ba kuma shi kenan sai dai kuma tashin alƙiyama subhanallah an taɓa yi akwai wanda suka yi mutuwa guda biyu amma shi dai annabi Allah bai masa wannan ba ko na annabi Allah ya bamu labari a cikin suratul baqara alladhina kharaju min diyarihim alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut faqala lahum Allah mutu thumma ahyahum wasu mutane ne suka gudu suka bar kasarsu suka bar garinsu wai suna gujewa mutuwa wai kar wai kar su mutu ta tafiya kharaju min diyarihim wa hum uluf mutane ne dubbai masu tarin yawa wata al'umma da aka yi hadar al-mauti saboda suna tsoron mutuwa suna cikin tafiyan Allah ya ce da su mutu to ku mutu ba kun guje mutuwa ba kuma din suka mutu summa ahyahum sannan kuma Allah tabaraka wataala ya dade mi ya dade raya su to kaga sun yi mutuwar farko ya raya su kaga za su ƙara yin wata mutuwar kenan so wannan an samu wannan wannan yana nuna mana yan uwana subhanallah ba za ka iya gujewa Allah ba duk yanda ka yi ba za ka gujewa Allah ba kawai ka yadda kai a ƙarƙashin kulawar Allah kake kuma ka yadda sai yadda Allah ya yi da kai idan kai wannan fa zai taimake ka kwarai da gaske kakka taɓa jin akwai wani second ko wani minti da za ka fita ƙarƙashin kulawar Allah yanzu ku lura da wani abu guda ɗaya yanzu dinnan kowa duk ina ganin sa a cikin kowa zan gan shi ina kallon sa amma ban isa in ga kaina ba yanzu in akwai wani abu anan dina ban isa ba sai kun gaya mu ce malam cire wani abu anan din ga gadon bayana nan ina tabawa ban taba ganin gadon bayana ba nan bayana a shi kullum zan yi wanka mu wanke gurin amma ba na ganin sa ga ido na ga fuska ga hanci na ban san yadda hanci na yake ba sai dai in sa madubi ko a ɗauki hoto na dole sai na yi amfani da wani abu yanzu wannan kaɗai bai nuna ma bai sai nuna ma cewa kai gajiyayye ba ne ba duk muna da rai ko amma ba wanda sai ce ga inda ransa yake bari ya rike shi don kai ya mutu ko ya rike shi don kai ya fita a jikinsa mun sha faɗa muna maimaitawa kullum haka Allah ya mu da muna ƙanana muna tashi muna girma dukkan mu an yi lokacin da da duk jarirai ne mu akwai wani wanda ya sai ce ya san lokacin da wannan ya tsata take girma ko mahaifiyar da ta haife shi ta isa ta ce gashi ne yau tana gani kyau sai ta ga ya ƙara tsawo tana rike da shi za ta ga yana girma ba sani ba kawai sai dai kyau ta ga ya girma wannan duka wasu alamu ne da suke nuna mana cewa wallahi akwai wani wanda yake kula da mu أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها فقال أن يهيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه shi ma wannan an yi mutuwa ne guda biyu a matahullah sun maba'asahu so manzan Allah mutuwa kwaya ɗaya ya yi ba zai ƙara wata mutuwa ta biyu ba yawwa Allah mana afuwa قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فأقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أحويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وأن حديث عبد الله بن عباس shi ya ruwaito yake cewa yana mana ƙarin bayani ne akan lokacin da sayyidina abubakar ya zo ya ce lokacin da sayyidina abubakar abubakar ya fito kai sai ya tarar da umar yana kan mumbarin annabi yana yi wa mutane hudu ba a lokacin da ya fito daga yanzu mun gaya muku gashi ya sauka daga kan dokinsa ya shiga gidan annabi ga abin da ya tarar da wannan mutuwa ya sumbanci annabi ya faɗi wannan to sai kuma ya dawo kan mutane a lokacin ba wani ma maganin ana tunanin a'a a yi masa wanka a abin ne shi duk kowa a ruɗe yake a gigice yake da aka yi zo ya tarar da sayyidina umar yana yi mutane hudu ba shi kuma ka san me yake cewa cewa yake yi wa mutane kai ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar in sake ji annabi bai mutu ba ya yi tafiya ne kamar ka gaibace musa musa annabi musa ba ba ya tafi ya je ganawa da ubangiji wa wa'adna musa 30 laylatan fa atmamnaha bi ashrin fa tamma miqatu rabbih 40 layla ba Allah ya kira shi gana kwana 30 ya kara mai kwana 10 kwana 40 kaga wannan tafiyan da yayi ai mutanensa sahabbansa ai ba su ganinsa sai usaidin umar sai yake cewa kamar yadda musa din nan ya tafi ya dawo to shi ma muhammadu zai dawo ba mutuwa ya ba saboda umar ya shiga rudu fiye da yadda kake tsammani ya gigice yana ba su wani saƙo wanda yake gaskiya ba haka ba ne a riwayar ibnu abi shaiba abubakar ya zo wuciya ta wajen umar ne sai ya ji yana cewa ma mata rasulullahi sallallahu kuma wala ya mutu annabi ba zai taba mutuwa ba hatta yaqtulu Allahu almunafiqina sai Allah ya kashe munafikai gaba ɗaya da suke tare da mu yace ya ma za a ce annabi ya mutu bai gama bai kakkashe munafikan da suke tattare da mu ba shi umar abin da ya faɗa kenan me yasa sayyidina Umar ya faɗi wannan bari ku ji illan munafukai wai ashe lokacin da annabi ya bar duniya din sai sai aka ga alama farin ciki su kuma a fuskar su lokacin da Umar yake faɗin wannan magana sai suka duk suka daddaga kawo kansu ka duba fa malam ka duba munafiki yana cikin ka suna cikin sahabban nan da su za a je yaƙi da su za a je kaza suna masallacin annabi amma munafukai ne wakilan kafirai ne to shine umar yake goba musu magana ce ya za a ce annabi ma ya mutu bai kakkashe munafukan da suke cikin mu ba saboda shi yana cike da harkar munafukan nan sai na umar to ba yanda zai yi tunda annabi bai ba da dama ba saboda manzo Allah ya ce ya ce bai zai yi na kakkashe su ba saboda suna cikinmu muna tare da su la yuqalu inna muhammadan yaqtulu ashaba dan kada a zo a ta cewa muhammadu yana kashe sahabbansa wasu za su yada a duniya a ce ai yana can yana yana kashe mutanensa sai ai illa wa da'awar shine dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kakkashe munafukan da suke tare da shi ba sayyidina abubakar ya ga umar yana wannan magana sai ce ijlis ya umar zauna ya kai umar fa aba umar an yajlisa umar fa rai ya ɓaci ya shiga damuwa sai ya ƙi zama abubakar yana ka zauna umar bai zauna ba kawai sayyidina abubakar shi sai ya juya yana yi wa mutane magana tunda umar bai zauna ba ya yi masa uzuri don yana cikin damuwa ne yawa mutuwar annabi ba karamin abu bane ba ba yana cikin damuwa shi din abubakar kawai sai ya fuskanci mutane fa aqbalan nasa fa aqbalan nasu ilai mutane suka fuskance shi lokacin suka ji yana magana wa umar sai suka fuskance shi ma sai fuskance su wa taraku umar suka rabu da umar din ga babba dattijo ya zo yana magana faƙala abubakar amma ba'adu kawai sai na abubakar sai ya cafke hudubar kawai shi ya kama yinta kuma ya bar umar ya ce man kana minkum ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata duk wanda a cikinku muhammadu yake bautawa to muna shaida masa lalle muhammadu kam ya rasu ka ji wani sako jama'ar musulmi duk wanda muhammadu yake bautawa to muna shaida masa muhammadu fa ya yi Fati ya rasu kenan sai ka daina bautar da kake yi ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت wanda a cikinku Allah yake bautawa to fa shi kam Allah rayayye ne baya mutuwa Allah rayayye ne baya mutuwa Allah rayayye ne baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ko gyangyaɗi baya yi na bacci kullum yana nan tabaraka wa ta'ala da'imun kawai sai karanta musu wannan aya ta cikin suratu ala imran wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اي محمد bai kasance ba face manzo ne wanda wasu manzannin sun shuɗe sun riga shi tafiya sun riga shi wafati su ma sun mutu to a fa'in mata yanzu idan shi muhammadu ya mutu idan muhammadu ya rasu au kutil ko kuma a ce wani dalili ya sa an kashe shi in kalabtum ala aqabikum sai ku koma baya ku juya baya ku koma kafirci to fa man yanqaliba ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya juya ta baya ya bar musulunci ba zai cuci Allah da komai ba wa sai jizillahu shakirin da sannan Allah zai shakayya wa masu godiya Abdullahi dan Abbas yake cewa wallahi laka anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-aya hatta talaha Abu Bakr wallahi mutane kai ka ce basu tab kamar basu taba sanin Allah ya saukar da wannan ayar ba kurum sai da aka ji sai na abubakar yana karanta ta an manta to yanzu ne suka fara dawa hayyacinsu to ashe Allah ya faɗa dama annabi zai iya yin wafaci sai da suka ji abubakar ya karanta kaga amfanin dattijo kenan shi ɗin ma ya shiga gigitar ya shiga rudin ya shiga damuwar amma Allah ya bashi natsuwa da ya dawo da mutane hayyacinsu a wannan yanayi to shi yasa ake son shi babba kullum idan abin tashin hankali ya zo to ya yi ƙoƙari ya daure kada a gida a ga shi ya fi kowa tashin hankali to wasu za su iya suma wani zai iya mutuwa ma eh na'am abu ne na damuwa abu ne na tada hankali abu ne wanda subhanallah to amma kai a matsayinka na jagora to a ga an samu wani kam wato wani nutsuwa a tattare da kai kada ka zo misali a ce a ce a ce a ce a ce ɗanka ya mutu ko matarka ta mutu a zo a ga kana buge-buge kana doke-doke kana wayo Allah ka shiga uku kana ihu kana to ‘ya'yanka mai za su yi su kuma da jikoki kai kam ai sai dai a ga kana ɗan share hawaye ka yi haƙuri ko ka dake ma kana ba mutane haƙuri amma lokacin da mutum shi babba ne sai aka ga gigitarsa ta fita ƙanana to yakan rage mutum girma sannan kuma yakan dagula al'amura kuma wannan ba sai akan mutuwa ba akan komai duk abin da zai iya faruwa to ya kamata babban mutum a ga wata nutsuwa a tattare da shi ko babbar mace a ga wata nutsuwa a tattare da shi da ita a ga alamar girman a ga alamar shekarun a ga tasirin wato daɗewar mutum a duniya ya sa yana da wata razana da wata nutsuwa ta musamman ba wanda ba zai shiga cikin tashin hankali ba amma idan musiba ta faru ya za ka yi dole ka yi haƙuri yanzu irin matsala ta mutuwa kana tare da mutum kana son sa kana ji da shi kullum sai a zo a ce maka ya mutu ya yi haɗari ya mutu ko haka kawai ya mutu wato wannan baƙin cikin da tashin hankalin da damuwa ba yi da abin da za ka iya kwatanta shi amma dai dole a ƙarshe ka yi haƙuri dole ka kai shi kabari ka binne shi dole ka dawo ka tarar baya nan kuma dole ko da daɗi ko ba daɗi dole ka haƙura ka ci gaba da harkokinka haka rayuwa ta gada ka yi ma kana hanya sai na abubakar ya karanta musu wannan aya mutane kawai sai suka fara dawowa hayyacinsu fatalaqaha an-nasu minhu kulluhum fama asma'u basharan minan nasi illa yatluha mutane kawai sai suka ci karban ayan nan a bakin Muhammad a bakin Sayyidina Abubakar kawai sai aka ji suna wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a kawai duk Madina gaba ɗaya sai aka ji ana ta maimaita wannan aya da suka mai da abun ya zama kamar wani bako ba su taba sanin ayar ba sai yanzu wai suna ta faɗa ne don su ba wa kansu haƙuri dole ciwon mutuwar yana nan to amma ga abin da Allah ya ce قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة فمرنا جن na tsallake wani abu ko yace fa akbarani sa'id bin al-musayyib um anna umara qala wallahi ma huwa illa an sami'tu ababakar talaha yace sa'id bin al-musayyib yake cewa wallahi sai umar yake cewa wallahi ma huwa illa an sami'tu ababakar ni fa kawai ni ban yi aune ba kawai sai dai na ji abubakar yana karanta wannan aya ɗin ayat ta ali imran ɗin ya ce fa'akirtu kalmar fa'akirtu wato kamar faduhisht addahsha kamar a ce mutum sai ya shiga wani irin kamar ya gigice sai ya ji sai ya ji kamar wani abu ya faɗo masa haka ko wani abu ya zo masa haka kamar yadda suna fassara shi ma da halaktu halaktu amma dai abin da ake nufi a nan dai bara a ce halaktu ɗin ba sai ya ji kamar wani abu ya zo masa an dawo da shi cikin hayyacinsa ga ba ni sunan shi bayan wato ya shiga wannan damuwa subhanallah damuwar da ya shiga wannan akar din da ya same shi ban sani ba ban sani ya zan ce muku da wasu ba ina irin ina ina irin abu mutum ya ji kamar wani abu ya faɗo masa gaba ɗaya ya ji lakar jikinsa ta mutu sai ya ji kamar zai faɗi sai sai an rike shi eh ɗimuwa za mu iya ce da shi kamar ɗimuwa ko wato irin da an baka labari a ce yanzu kaza ne ya faru kawai sai ga yiwu za ka faɗi gaba ɗaya lakar jikinka sai ta mutu shine a kirt shi yasa ya ce a nan gurin hatta ma ta ƙillu ne rijilaya wannan yanayin sai da ya sa ƙafafuwa na ma ba za su iya ɗauka na ba kurin sai ji ya yi kwalafsin kawai ya sauka ƙasa yana iya faruwa malam idan aka baka wani labari marar daɗi wallahi sai ka nemi gurin da za ka riƙe Allah kiyaye mu da wannan yanayin idan aka baka wani labari marar daɗi wallahi sai ka dafa wani kai akwai abin da ana gaya maka kawai tsugunawa za ka yi kawai saboda me ba za ka iya tsayawa ba Allah ka raba mu da tashin hankali da damuwa to wannan shine abin da ya same shi yace wai yanzu kenan ya tabbata din annabin ya rasu har ga abubakar yana karanta aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum kenan yanzu ayan nan ana jawo mana ita ana rarrashin mu ne ya tabbata din annabin ya rasu ni da nake cewa bai mutu ba wallahi kawai kafafuwan sai suka nade wa hatta ahwaitu ila al-ardi kurun sai na fadi a ƙasa rakab sai sai dan umar ya fadi yan wana ku dan tsaya a nan kat ku tuna wace irin ƙauna sayyidina umar yake yi wa annabi yanzu idan akwai ƙiyayya da ƙin annabi kamar yadda 'yan shi'a suke zagiyarsa wannan abin zai faru ya ce wallahi faɗuwa yi da aka tabbatar masa annabi ya rasu sai ya faɗi yanzu mun irin wannan zamanin ne mutum ya faɗi ya zama collapse ya yi paralyze kawai sai dai a rinka tura shi akan keke wannan yana nuna mana ƙarya ake yi zagin sayyidina umar da ake yi da ɓata sayyidina umar da ake da yan shi'a suke yi alaihi min Allah ma ya sai kuna Allah shiryar da su yace hina sami'tu talaha sami'tuhu talaha yayin da naji abubakar yana karanta wannan aya wai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kad mata wai annabi haƙiƙa ya rasu yace kawai sai ya faɗi ƙasa ku duba jarinta irin ta umar a da ku duba da mutuwar labarin mutuwar manzon Allah din ta zo masa ku duba yadda ya fadi ku duba kuma da ba a kwatanta abubakar jarintarsa da abubakar a jarintar umar da abubakar an san umar ya fi abubakar to yanzu kuma ku duba jarintar abubakar shi kuma yadda Allah ya bashi nutsuwa ya ya isarwa da mutane sako ya tabbatar musu cewa lallai annabin yayi wafati din ai wannan jarumta ne kwarai da gaske daman babbar jarumta shine subutul kalbi zuciya ta tabbata ta kafe akan abu wannan shine jarumta babbar jarumta ba jarumta ta karfi duka ina fata ana fahimta ba tabbatar zuciya akan wani abu shine jarumta cika aiwa ne jarumi ne jarumi karka yi tunanin ƙarfi da fawa la haƙiƙanin jarinta shi ne Allah ya baka zuciya mai tabbata da juriya to shi ne jarinta saboda me babu wata musiba a duniya babu wata musiba a duniya da ta wuce musibar mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ku duba yadda sayyidina abubakar ya jaranta ya yi wa mutane bayani a yi haƙuri lallai annabi a bar duniya wannan gaskiya ne amma in jarantar ƙarfi ne iya yaƙi duka fawa ai umar ya fa'i amma kaga a nan gurin da ya zo sai ya ƙasa Allah ƙara manzon Allah daraja قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة منكر تاكو أن أبا بكر قبل النبي بعد موته وأن حديث يجي للي النبي سيدنا أبو بكر lokacin da ya shiga gurin annabi ya sumbance shi wannan yana nuna mana ya halatta idan mutum ya mutu ka je ka sumbance shi su larabawa sumbanta abu girmamawa ne ka sumbanci abu girmamawa ne so ba laifi bane idan babanka ya mutu ka sumbance shi mahaifiyarka ta mutu ka sumbance ta ɗanka ya mutu ka sumbance shi abokinka ya mutu ka je ka samu gawarsu ka sumbance ta ba laifi bane wai irin shauƙin gashi zan rabu da wani kamar yadda mutanenmu yanzu suke mata ko in an yi mutuwa za a binne mutum kafin aje a kai shi sallah mata su zo su kewaye makara suna ta kuka yanzu wani mutuwa kai yanzu wani tafiya za ka yi yanzu wani shi kenan mun rabu da kai ai ana yi ko matan gida da 'ya'yan gida wata dattijuwa ta zo da ɗan carbinta ɗanta ya mutu ita ya kamata ta mutu kafin shi gaskiya saboda ka ganta ka san cewa ta gama amma Allah da hikimarsa sai ya ɗauke ɗan ita bai ɗauke ta ba yana faruwa dama wanda ake tsammanin shine zai mutu sai ga Allah ba shi nisan kwana ya daɗe mai lafiya mai ƙarfi kuma kaga an sure shi an tafi da shi ta zo ta tsuguna tsohuwan nan ta gigice addu'ar ma da za ta yi masa ta kasa yi ga carbin a hannunta ta kasa me za ta faɗa ta kama yanzu wane tafiya za ka yi yanzu na rabu da kai kenan yanzu to na yafe maka wani na yafe maka na yafe maka Allah ya haɗa ka da annabi Allah haɗa ka da annabi Allah ba mu sa'a yanzu wani tafiya har aka ɗauke gawar tana bi tana yanzu tafiya za ka yi wani mutuwa kenan mai gigi ta ɗan adam in banda musulunci ba ba abin da zai baka haƙuri akan harkar mutuwa wallahi sai islam sai islam ya Allah idan ka jarrabe mu ka ba mu ikon cin jarraba قال حدثني علي قال حدثني علي قال حدثنا يحيى وزاد قالت عائشة لددناه في مرضه وجعل يشير إلينا ألا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلى الأباس فإنه لم يشهدكم يتولى رواية رواية علي بن المديني شنو معلم إمام البخاري daga yahya ibn sa'id al-qattan um daga na aisha tace ladadnahu um abinda ake nufi da ladadnahu wato sanya wa mara lafiya magani sanya wa mara lafiya magani a wani bangare na jikinsa na bakinsa kai sheƙa wa magani sheƙa magani wa mara lafiya baya so amma a cusa masa magani ban sani ba ko me ake ce da shi da Hausa idan mutum bai da lafiya akwai lokacin da ba zai sha magani ba sai ki sha to ina irin a matse bakinsa ɗin nan a ɗura masa ko a toshe hancinsa a hana shi numfashi a ɗura masa magani shine lad a larabci to an yau annabi haka sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suka ga ciwon ya yi tsanani sai suke ta sheƙa masa magani bai gairi ciyarihi ba da zaɗa sau ba don yana so an ce wani magani ne a al'udul hindi ake ce da shi ne aka sa annabi din udul hindi da kuma mai ko zaitun ko wani abu haka fi maradihi a rashin lafiyansa sai faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yushiru ilaina Allah ta ludduni sai yana nuna musu da hannu kar ku bani magani kar ku samu maganin nan Allah ta ludduni ba na son maganin nan ka gane irin mutum ya nuna alamar baya so sai na na Aisha take cewa da ake bashi maganin aka ga yana cewa a daina bashi maganin a daina bashi maganin sai suka ce a'a wannan karahiyatul maridi liddawa'i ne ɗabi'ar marar lafiya daman baya son magani so mu ci gaba da bashi za ga marar lafiya a yi ga maganin da zai masa amfani amma baya son sa baya jin daɗin sa to yanzu wannan ƙin maganin zai sa a ƙi bashi za a ci gaba da bashi saboda taimakonsa ne a bashi maganin yanzu kamar irin capsule ɗaci ne da shi magani kaza ba shi da daɗi wani maganin ba ɗaci ba ne yana da wani irin hamami duk sai ka ji ya dame ka in ka zo fitsari ka rinka jinsa in ka yi gyatsa ka rinka jinsa idan ka sha sai ka ji kamar za ka yi amai akwai magunguna masu wannan to ɗabi'ar mara lafiya sai ka ga yana ƙin magani to sai na aisha ce take cewa wannan abinda annabi yake yi irin dai kawai normal abinda daman kowane mara lafiya baya son magani mu ci gaba da bashi magani don ya samu waraka su kan a tunaninsu in sun bashi wannan maganin ai zai warke ne ai su waraka ce a gabansu ba wai ba wai kin maganin a kyale shi ya ta fama da ciwon ba wannan kuma sai yake nuna mana ashe ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai dan adam ne shi ma shi ma dan adam ne abin da yake samun mutane na ciwo yana samun sa shi ma ka duba yadda Allah yake son sa a duniya ba wanda Allah yake so irin annabi amma ka duba malam Allah ya jarraba manzon Allah da rashin lafiya akai ta fama da ciwon nan ya mutu alaihi salatu wassalam akwai lokacin da manzon Allah ya hau jaki jakin yayi tutsu ya fadi ya ji ciwo har sai da ya zauna a gida ana zuwa ana gaishe shi annabi shi lamarin Allah fa daban ne duk yanda yake son ka zai jarrabe ka kar ka taba tsammanin wai dan mutum Allah ya dora masa wata larura wai Allah baya son sani a ba haka bane shi ciwon ma da yi mu muna yin sa bokiti bokiti ake ɗebo ruwa fa zazzabin nan na annabi ana watsa masa bokiti bokiti aka sashi a cikin irin katon daron nan haka babba aka sashi ya ce a ta zuba mai ruwa jikinsa yana ta tiriri zazzabi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to irin wannan hadisan idan aka karanta to sai ya rinka ka dan Allah ya dora maka ciwo ka kwanta ana gaishe ka ba wai dan Allah baya son ka bane sunnan rayuwa ce dole wata ran da lafiya wata ran ba lafiya kuma wato wato in kun lura hikimar ubangiji tabaraka wa ta'ala annabi yana cewa duk ciwo da ya samu mumini to zunubinsa ake kankarewa idan Allah ya so yi wa bawa gata sai ya dora mai wani ciwo ya yi ta fama da wannan ciwon ciwon ya kashe shi ashe duk zaman da ya yi yana fama da ciwon na ana ta yafe mai zunubinsa ne daga ƙarshe kawai sai a ce ya mutu yana zuwa sai ya je tarar da gaba ɗaya ciwon nan ya kankare mai zunubinsa sai shiga aljanna mu kuma anan muna ta kukan mun kashe mai kuɗin asibiti an ta zurubtu an ta wahala ashe akwai hikimar Allah a ciki abu na biyu addu'ar da ake masa wani zai ce Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya inda lafiyar ka kalau ba za su gaya maka haka ba Allah ya kiyaye gaba Allah ya tsare Allah ya warkar Allah ya kaza wannan kanta addu'o'in da ƴan uwa da masoya suke maka a lokacin da jinya ta same ka ai alheri ne gare ka ai dan ba tashi a banza ba so kada wani ya taba jin a ransa cewa dan Allah ya dora mai wata cuta ko wani ciwo da ya dame shi wai Allah baya son sa ne wallahi ɗaukaka ce gare ka matukar kai mumini ne arne ne yake da wannan tunanin yana ganin ba a yi masa daidai ba yawwa kuma shi mutuwa kawai yana ganin ta mutuwa aikin banza ne ko da makamancin wannan su ba su damu ba ko bayan mutum ya mutu ma kaga ai biki ma suke ma in mutum ya mutu sai ai biki a kashe kuɗi a yi fati fa a haɗu a yi kiɗa a yi rawa an fa binne mutum wai ya mutu amma a yi kiɗa a yi rawa a ci abinci a kashe kuɗi duba bambancin islam da waye yanzu wannan sun damu da rayuwar da mutum zai yi bayan ya mutu za su zo su yi biki da kiɗa da rawa amma musulmi mai hankali zai zai wannan ai bai zai yi bayan قلنا كراهية المريض للدواء من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ta ce falamma a faƙa ƙala yayin da annabi ya farka ciwon ya ɗanye sauƙi kafin ya bar duniya sai ce alam an hakum an taludduni yanzu ban hana ku ba ku cusa mun magani ban hana ku ba ban ce karku mun laddu ba an taludduni ƙulna sai suka ce da shi ya rasulallah ai mun san cewa karahiyatul maridi ne liddawa kawai dai ba yin ka bane namun marar lafiya ba ya son magani shi sa muka baka magani sai annabi ya ce to shi kenan yadda na ji ba daɗi ɗin nan ana bani maganin nan la ya baka ahadun filbaiti illa ludda wa ana anzuru babu wani a cikin gidan nan sai an sa shi a layi shi ma an ɗura masa wannan maganin ina kallo kun gane ko bayanin ba kun dura mun magani ba mana ya ji maganin ba daɗi ya ce ba na ce karku bani maganin nan ba kuka zo kuka bani amma alhamdulillah da suka bashi maganin kuma ya samu sauki to shine irin barkwanci na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kowa ya zo bilayi a gidan nan sai na dura masa wannan maganin ina kallo yadda na ji ba daɗin nan kuma sai kun ji ba daɗi alaihi salatu wassalam wannan kuma malam duk kafin ya bar duniya akai wannan barkwanci da gida da iyali wa ana anzuru ina kallo la yabqa ahad babu wani malamai suka ce abin da yake nufi wanda suke wurin aka bashi maganin ba ana nufin da 'ya'ya da yara da sauran mata da ba sa nan da waye ba a'a wanda yake ɗakinsa aka ɗura masa wannan maganin to kowa ba za ku fita anan ba a gidan nan sai an ɗuɗɗura muku maganin nan don ya yi ƙisasi a kan abin da suka yi masa wanda ya ji bai ji daɗi ba wanda duk baya nan kuma shi kan ya kubuta kamar misalin watakila an yi abin wani bayan ta sai ce illal abbas banda abbas wa innahu lam yashhadkum sai annabi ya ware ya ce banda baffa na abbas shi ba za a tura masa ba don shi baya nan lokacin da kuka yi ta kakaba mun maganin nan marar daɗi banda abbas sai ware shi saboda bai halatta ba a lokacin da aka ba annan magani ba wannan ibn abi azzinat ya ruwaito daga hisham daga baban shi daga aisha daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kuntum tarawna anna allaha yusallitu alayya zatar jam a wata riwaya kenan ciwo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya suma ta ce muka ta dura masa magani da ya farka sai yake cewa kuna ganin cewa Allah zai jarabe ni da ciwon da ake ce da shi zatul jam ai ma kana Allah li yaj'ala laha alayya sultana wannan ciwo na zatul jambi wani ciwo ne da suke fama da shi a wannan lokaci ya ce ai Allah bai zai tsora wannan ciwo ya nasara a kaina ba wallahi la yabqa ahadun fil baiti illa ludda wa ma baqiya ahadun fil baiti illa ludda annabi ya ce babu ko mutum ɗaya a gidan nan a ɗakin nan da ya mun wannan abun face sai an yi dura masa maganin nan shi ma annabi ya ce ai musa ka a riwaya ake cewa na na maimuna tana yin azumi ita ma sai da aka dura mata wannan maganin maimuna matarsa maimuna tana wurin ta goyi baya a bashi maganin ita har azumi take sai da aka dura mata to wasu malamai suka ce to me yasa annabi ya ki wannan maganin na farko ya faɗi cutar zatul jam ya san su gidan suna tsammanin Allah ya jarabe shi da wannan ciwo ne na zatin jump sai ce ai Allah ai ba zai bada dama wa wannan cutar ta tasiri ni a jikina ba so batun ma tsammanin da kuke yi wannan ciwon ne kuke bani maganin nan to Allah ba zai dora mu wannan ciwon ya tasiri a kaina ba to kenan annabi ya ki maganin ne saboda maganin bai dace da cutar ba ma'ana maganin da suke bashi daban cutar daban to amma tun da bashi da lafiya bayan da zai yi dole ya haƙura suka ɗura masa maganin shi ma kuma ya ce su ya rama alaihi salatu wassalam su a zatansu yana da wannan cuta ce ta zatul jambi ashe kuma ba ba ba wannan din bane suka bashi wannan magani na zatul jamb kuma shi ya san ba wannan ciwon bane shi yasa ya kyamaci maganin dan kada wani ya tafi da impression din cewa ashe annabi baya san magani ko ba ka bane wani zai ce a to in na ƙi shan magani ma ai ma ina da magabaci annabi ma an ba shi magani ma ya ƙi sha a'a ba haka ake nufi ba ciwon da suke tsammanin shi ne za su ba shi maganin shi annabi ɗin Allah ya sanar da shi ba wannan ciwon ba ne kenan maganin bai dace da ciwon da suke tsammani ba shi yasa ya kyamaci maganin yanzu misali mutum yana yana fama da yana fama da ulsa tana damunsa ya gigita sai aje aka yi ta danna masa maganin hawan jini bai da alaƙa in yanzu zai iya sha ba sha ba saboda zai iya masa illa ka sha maganin da ba shi ne ciwon ba zai iya maka illa wannan kai tsaye sauran shi ne dalilin da ya sa annabi ya ƙi shan wannan magani قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أكبرنا أزهر أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت من قاله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمستندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنس فمات فما فما شعرت فكيف أوصى إلى علي شي wannan hadisin jama'a irin hadisan nan ne da 'yan shi'a ake ta yadawa cewa ai wai manzan Allah kafin ya bar duniya a cikin wannan yanayin fa kun dai labarin yadda rashin lafiya ya kasance ko to wai a wannan yanayin wai ai ya kira Aliyu ya keɓance shi ya masa wasu ya ce to to ka gaje ni bayan na bar duniya ka hau kujera ta to shine aka zo ake gaya wa nana Aisha zikira inda Aisha wai cewa manzan Allah ya yi wasiya zuwa ga Aliyu sai ta ce man kalahu waye ya faɗa waye ya ce annabi ya yi wasiya wa aliyu a kan halifanci kamar da yin shi a sikiriya ta ce laƙadar aitu annabi sallallahu sallama ni fa na ga annabi ni nake tare da annabi ni nake jingine da shi a ƙirjina a lokacin da zai bar duniya yana ƙirjina ina riƙe da shi yasa a kawo fada'a bi tast yasa a kawo masa tasa dan ya tofar da yawo irin miyau din nan na mara lafiya da ƙarshe sai ce sai ce a kawo masa inda zai zubar da yawo ya yi ta zubar da miyau haka sallallahu alaihi wa sallama ya ce a kawo aka kawo ta ce yana zubar da wannan miyau din na ƙarshe fankanasa kawai sai na ga ya jikinsa ya yi collapsing ya karkata da ɓangare guda ɗaya ya daina motsi shi ne fankanasa sai aka ga ya kwanta ta ɓangare ɗaya jikinsa gaba ɗaya ya daina motsi famata take ya rasu fama sha'artu ni ina ma riƙe da shi ni ban ma san ya rasu ɗin ba ni dai kawai na ji gaba ɗaya jikinsa nauyinsa ya koma gefe ɗaya to fa kaifa ausa ila ali to yaushe yayi wa ali wasiya a gaya mu yaushe ne ne yayi wa ali wasiya ne yanzu wannan ba hujja ba ce mai ƙarfi malam so babu wani maganan wasiya da annabi yayi wa ali sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin gaba irin wannan ne حديث طلحة أبو نعيم كيتش قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى أوصى النبي يشي ناتم بي عبد الله بن أبي أوفى ويشي من ذا الله يوسيا وأليو فقال لا سيتي آه فقل كيف كتب على الناس الوسية أو أمروا بها to yaya aka wajabta wa mutane yin wasiya ko kuma aka umarce su da su yi wasiya قال أوصى بكتاب الله سيشي النبي هاي وسيها وسيها دي يتي عليك القرآن تبس annabi yayi wasiya ya ce a rike alqur'ani bima fihi to kuma kaga wannan wasiya da ai ya cika umarnin da ya na wasiya wannan in har annabi yayi wata wasiya to abin da yake nan sallallahu alaihi wasallam to abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure muna neman Allah ya yafe mana Allah ya ji kan magabatan mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya rangwanta mana Allah ya sa Allah ya sa rahama ta jagorance mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين